بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء آه، منذ قرأتمنا تفسيرا القرآن أجسن wannan sura da za mu tashi yau kanta shine suratu yusufa a wannan rana kenan ta laraba muna goma sha bakwai ga watan ramadana a shekara ta 1445 daga hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bismillah
ألف لام آه. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ubangiji tabaraka ta'ala ya ce alif lam ra wato shine mala yace Allahu alamu muradihi bi zalika Allah shine masani da abin nufin sa da ajiye wa'annan harufa anan tilka ay hadil ayatu wa'annan ayoyi da ake da zamu karanta su a cikin wannan sura ayatul kitabi ayoyi ne daga littafi wanda littafin alqur'ani ayoyi daga cikin alqur'ani wal idafatu bi ma'ana min ayatul kitab ma'ana ayatul min alkitab kenan almubin shi littafin mai yin bayani almuzhir lil haqqi min albatil mai ware gaskiya daga barin ƙarya kowace a ganta a fili in suna cakuɗa to shine mai warewa tsakanin gaskiya da ƙarya inna anzalnahu Allah ya ce hakika mu mu ne da kasaitar mu da girman mu in ka ji ce inna wato lamiri na mutakallimu wa ma'ahu gairuhu aw mu'azzimun nafsahu yawa ko dai suna tare shi mai magana yana tare da wani sa jama'a ne kenan masu magana zai ce inna ko kuwa shi kadai ne mai magana amma jin kasai ta yake yi shi mai magana to shine Allah tabaraka wa ta'ala an gane yace inna haqiqa mu da kasaitar mu da girman mu anzalnahu mu ne muka saukar da shi qur'anan halin kasancewarsa ƙur'ani abin karanta arabiya a yi bilugatil arabi muka saukar da shi balarabar littafi ma'ana da yaren larabawa saboda haka in kana so ka fahimci ƙur'ani sai ka je ka san yaren larabawa tukunna idan ba haka ba za ka iya kama hakikar ma'anonin ƙur'ani ba biyan da za a yi ma bayani in ba ka san yaren ba an gani suna da irin yadda yaren kowane yare na da irin nasa kwalmaɗa-kwalmaɗa yawwa da irin lungu-lungun nasa to haka da yaren larabawa aka saukar da ƙur'ani su sun san abin da ake faɗa da kyau an gane sai kuma wanda ya bashi su ake karanta su sharan jahiliya ba mu'allakatu na sha'irai mutane ne maguzawa can kamun musulunci amma kuma larabawa ne na gidi yawa wajen ƙabila da yarensu da ƙasarsu larabawa ne duk abin da yake na harshen larabci sun san shi da kyau saboda haka suka yi waƙoƙi yawa irin na gashi na na shirme waƙoƙin yawa amma ciki kuma za a tsinci kuma a gwalagwalan da ake bukata na yaren annabi sallallahu alaihi yaren qur'ani eh ka gani shi ne ce inna zalna qur'anan arabiyyan abilu gatil arabi la'allakum don ko ku da aka kawo shi ku isar da shi ya ahla makkata ko ku taqiluna dan ko kun fahimce shi da kyau in aka zo muku shi da wani yaren ba za ku gane shi yadda ake bukata ba ta fahimu na ma'aniya ku ko kwa fahimci ma'anoninsa na hannu mu in ji Allah da kasaitar mu da girman mu da buwayar mu in ji Allah ta baraka wa ta'ala na kusu alaika mu ne muke karanta maka muke biya maka a hasanar kasasi mafi kyawun labarai mafi kyawun kissoshi in aka ce kasa ya kusu an gane wato ya bibiyi yanzu kan misali mutum ya wuce nan sai kana neman sa sai aka ce ai nan za ka bi yana nan sai ka dinga bibiyar sawunsa to shine kasa din ka gani fartada ala atarihi ma kasasa suna bibiyar gurabun su inda suka je shi ne kasar su to haka shi wani abu ne ya gudana sai kake bin sa tiriyan tiriyan da kalaminka kana bin ita hadisa ko hawadisin da suka abu kana bibiyar shine kissa din an gane da muke faɗa eh na hannu na qussu alayka mu ne muke karanta maka muke biya maka a hasanar kasashe mafi kyan kisoshi mafi kyan kisoshi ita ce kissar da take kunshe da ilimi take kunshe da hikima take kunshe da fa'idoji take kunshe da samaratu wanda za a amfane su ko a duniya su yi amfani wannan fa'idojin ko a lahira ballantana kuma su zama a duka biyun to wannan ba shakka kisa annabi yusuf ta shafi abubuwa na fa'idoji masu yawa na zamantakewa da na kusa da na nesa da bayani kan haƙuri da karamci da girma da daraja da duk abubuwa dai ga sunan da yawa da annabta da duka dai ga sunan ya sa yake a hasanar kasasi mafi kyan iso shi kenan bi ma auhaina ilaika hakal qur'ana saboda aiko maka da wannan qur'ani da muka yi shine iha'ina kenan ma auhaina ma masdariya ce da saboda sababin aiko maka wannan qur'ani da muka yi wa in muhaffafatu ai wa innahu kuma cewa shi sha'an da lamarin kunta ka zamo min qablihi gabanin saukan wannan qur'ani laminal gafilina kana masu karkadaddiyar zuciya ga barin wannan labari ba wannan labari kwata-kwata a cikin zihinin kamar karkade shi babu shi ko kai ko wasunka daga cikin mutanenka ba wanda ya san wannan ga baki ɗaya maka ba mai wannan labarin kai kuma ga shi ka tashi a cikinsu kuma ba ka da malami kai kuma kai tafiya ka je wani guri nesa kai nesa da su ba su kuma duk ga baki ɗayansu umiye ne ba mai karatu a cikinsu to gashi ka zo musu da kisar ku tambayi wanda suka sani ku ji wanda kuke kuka san cewa masana ne ku tambaye su akwai sabani a cikin wannan kisar da abin da ya faru to gashi nan ka zo musu da shi kuma gashi kana daga cikin wanda suke a zuciyarsu a karkade ga barin wannan labarin ga baki ɗaya babu ko furfushin wannan labarin a cikin zuciyarka ko kai ko wani daga cikin mutanenka da minar gafilina sun gane izu ƙala yusufu إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجسبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ubangiji tabaraka wata'ala ya ce zaga wannan yana daga cikin babban wato mu'ujiza ta manzo Allah wanda ba sai an kara da wata akanta ba ta isa yanda shehu imam al-busiri yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan bil jahiliyati kuma wa tadibi filitini wanda bai taba karatu ba bai taba rubutu ba ya zo da waɗannan irin wato ilimai wanda kuma ba a taba ce masa yi ya yi ko bari kaza ba a bari shi manzala ba taba masa haka babu wani mahalokin da ya taba yi masa ko yi ko bari amurka na hayu ba taba yi mar ba amma kuma ya zo da tsari na tafiyar da rayuwa na ladabi ladabi ga dukkan ajinasin halitta yanda za ka yi ladabi ga sarkin garinku da iyayenka yanda za ka yi mu'amala da 'ya'yanka da matanka yanda za ka yi mu'amala da makotanka ladabinka tsakaninka da kanka ma ya zo ma da shi wannan kuma sai an faɗi sai an ƙaro ta mujizar wannan ba ta isa ba ta yi ce ka faka eh wannan ta isa ta isa in kai ta'ammuli a cikin musulunci kai ta'ammuli a cikin abin da manzala ya assasa ba karatu ba rubutu kuma cikin marasa karatu marasa rubutu ai anan ya fara girka mu'jizar tukunna yawa ka gani to shi kenan duk wanda ya da malami zuwa aka yi aka gwagwarmaya eh aka kai aka koma wurin malumma to shi ne yake cewa uzukur ka ambaci ya rasulallah izu kala yusufu li abihi yayin da annabi yusuf ya faɗa ga babansa shine annabi yaqubu ya abati yace ya babana bil kasr kenan ya abati dilalatun ala ya il idafati an shafe ya idafa ne saboda haka aka bar wato abin da yake gabaninta akan shakalinta ya abati sai ce ya abati ka gani ko walfati ko kuma fata ya abata kenan dilalatun ala alifin dilala a bisa alifi mahazufatin wadda aka shafi ta kulli batsalil ya ida ya abati din ne to su laraba sukan canza kamar yadda na gaya maka wannan huruful illa da junansu ya abati wannan yar za su iya canza su da alifi sai su ya abata to duk qur'ani ya zo da wannan ya to saboda haka sai anan kuma sai aka shafi alifin aka bar shi haka ne zama ya abata in ka ce ya abati to mahazufi shi ne ya aka ce ya abati an gane to in ni ra'aitu ni na ga filma na kenan a cikin bacci na na gani na ga a hada a shara kaukaban wato taurari na gani guda goma sha ɗaya daga cikin taurari na sama kamar yadda ga su nan yake faɗa su su jariya ne su ɗariƙo su zayyalu su ƙabisu su amuda ne ko da fulaiku da misbahu da saruhu da farku da wasab da zulkatifai yawa su wayanan guda goma sha ɗaya hakan nan ya gansu wa shamsa sannan na ga rana wal kamara na ga kuma wata ra'aituhum takidin tabbas baba na ga wayannan sajidina li suna masu kuya sun mun sujada a jumi'a bil ya'i wan nuni wannan jam'i na ya da nuni jam'il muzakkar salimi kenan yanzu kamar ce sajidina an gane raki'ina an gane to ba a yin irin wannan jam'in sai ga abin da yake aƙili bayan da za a yi misali littattafai kai musu wannan jam'in an gane ko bishiyoyi kai musu wannan jam'in ko riguna kai musu jam'il muzakkar salimu jam'i ne na aƙili duk inda abin da yake ba ba akili ba to sai ka sa masa takuri yawa yanzu misali in sajidi na in ba masu hankali ne suka sai ka ce sajadatu masu sujada ke sajadatu an gane yanzu kamar da aka ce gafili na in ba masu hankali bane sai ce musu gafalatu an gane gafa za ce gafalatu sai kuma kuma masdari gafalatu an gane to saboda haka to nan gashe taurari da rana da wata ba sa daga cikin abuwa a kilai don ajira mu ne haka nan ko to me sa aka yi musu jam'i na akili to wani abu ne aka yi a ciki na balaga abin da ya sa ita sujada ai abu ne na masu hankali duk wanda ka ganci ya faɗi ya sujada to ka akili ne yawa to tun da abu ne aiki irin na akilai sai a bashi sufar akilan shine tashbihi kenan to sai kuma ai kuma ai kuma masa in aka shabba abu da abu sai ai masa tarshihi kuma duk dai abin nan ne na balaga sai ai masa ado da siffar akilin an gane ko to wannan duk dai haka ne gashi nan allazi huwa min sifatil uqala'i da an masa haka ne saboda an siffanta da sujada wanda yana daga cikin sufofin abuwa masu hankaltuwa kala annabi yaqubu sai ce ya bunayya ya dana la ta kasusur uyaka ala ikiwatika kakka so mu karanta wannan mafarki naka a bisa yan uwanka fa yakidu laka kaida kana karanta za su gane inda aka sani kana gaya musu sun san me ake a san yayin annabawa an gane to saboda haka shikenan in ku suka gano ka to tunda su ba a nada musu rawani ba sannan yawa shaidan zai iya zuwa ya ja su wani abu nan yawa sannan ba a naɗa musu rawanin ba tukuna bai ki dole ka kai dace su kulla maka wani shirin wani makircin su kulla maka shi ya hata luna su yi dabara fi halaki ga cikin halaka ka hasada danganin kashi hasada an gane ne ilmihin bi tawili haddan sun san fassara inda za a kare kai ne mai gidan nan kai ne shugaban gidan gabaki daya yawa su kuma suna ganin ga su a su ne manya su shida ne yanzu kaga tun da kan yahuza da su raubilu su shamu'unu su rayyalu su wa su shidan nan dai duk ga baki ɗaya uwarsu ɗaya ita layyawa take ita ce yar wato kawun annabi yaqubu aure aka yi musu na zumunci ɗan masu da namiji da ita da yaqubu ta haifa masa wa'annan su shida to kuma sai Allah ya yi mata rasuwa da ta rasu sai aka ba ta rahil aka ba shi rahilu wanda muke cewa rahila nan da hausa ko yawa eh to aka ba shi ita ita kuma sai ta haifa masa binyamin da yusuf an gane duk da sauran hudun dama wa'ancan abin ɗin su duka ƴaƴan kuyangi ne eh ƴaƴan kuyangi ne su wa'annan an gane nan gashi wa'ancan gashi da wannan ga biyu kaga takwas kenan to wa'ancan sauran hudun su dama su sha biyu ne ai to su kuma 'ya'yan kuyanginsa ne guda biyu ko sai tana da biyu to haka suke to saboda haka shi kenan idan ka haka nan to ba shakka za su yi maka wani kullum za su yi ma wani shiri li ilmihim dan sun sani bi tawili hada fassarar abin da ka gani innan min annahumul kawakibu sun san su ne taurarin an gane wa shamsu ummuka sun san kuma ita ranar mahaifiyarka ce walƙamaru abuka shi kuma watan babanka ne shi ne kamaru ɗin to a kasan abin da tun da duk daga jikin wasu suka fita wadda suka ita kuma haske ai dama daga jikin rana yake fita ko yawa sai ce ne bai kiru inna shaidana hakika shaidan aduwun mubinin magauci ne makiyi ne na fili na karralin insani ga mutum zai kitsa musu wani abin zahirul adawati ne mabayyanin adawa ne gaba ga mutum wa kazalika kamar yadda muka nuna wa annabi yusuf din nan kamar yadda Allah ya nuna maka a cikin ru'uyanan taka to ya ji tafika hakan nan ubangiji yake nufin zai zaɓe ka rabbuka kenan ko wa kazalika ya tafika rabbuka kamar yadda ka ga wannan mafarkin haka ubangijinka yake nufin ya zaɓe ka ويعلمك يسندك من تاويل الاحاديث daga fassarorin mafarkai duk abin da za a gani a cikin alamul manami to ka san me ake nufi da shi ta'abirun ru'ya kenan shi wannan ta'abirun ru'ya wani ilimi ne wanda yake na kimshe ne daga Allah Allah ne yake kimsa bayan sa ba zuwa ake a koye shi ba kaman nahau ko fiqhu ko abin nan ba kuma kakare kakare bane tunane tunane ba tunani yake ba abu ne a cikin ruhin mutum bawa yake shi ka san ruhi ya fi karfin tunani tunani yana can waje shi ruhi yana can ciki to shi ta wulil a hadisi a cikin ruhi yake kada mutane su dinga karambani na fassara mafarki ba kyau haramun yawa in ka je to ga sunan an yi littattafai su ta abirul manami suwa ne ne in ka je to sai ka je karanta in ya so ka gaya musu kuma ba lallai ba ne ya yi muwafaka saboda halin yana bambanta yawa a hawalin masu abu ɗaya za ku gani da kai da zaidu amma fassara ka daban ta wannan daban ai kaga dan sirina ko yawa wani ya mafarki yana kiran sallah ya ji to maka zaka wani da ya zo ya mafarki yana kiran sallah ya ce sata zaka ji Allah ya kiyaye za a gudu ne ma hannu to yanzu ya zaka ka hada su da zuwa maka fa da sata ai kaga ba su haɗu ba yawa saboda haka eh wannan kuma wata magana ce daban ba mu zo kanta ba yanzu muna tsawa ne game da abin din wato halafar kasan matsalolin daban-daban ne wannan tsawon maganar da muke yi na abbarar uya ba tare da kana da iliminta ba shi ko iliminta ilimi ne na annabawa ga da suke Allah yake gada wa manya-manyan wale ya galibi masu tsarkin ruhi sosai yake gada musu wani haske ne hakan nan kuma akwai na baiwa ba ma sai manyan waliyan ba wani Allah ya musa baiwa shi ma kayanta bai san yana da baiwa ba in an faɗa ana faɗa jirji abin a cikin ransa amma ba zai faɗa ba kuma da zai faɗa kuma hakan ne an gane shi yasa a wani faɗin na ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi sallama ita ru'ya li awwali abin farkon wanda in ka zo da ru'ya ka zo garin barin bakinka ka je ka kwantsama shi in aka samu wani gabu wani wawa ya ma wata muguwar fasara ita ce fa za ta tabbata yawa saboda alarjil da irin take eh yana nan kaman tsotsi ne a damƙi haka nan da abu to ana ana ana abbara ta to kaman tsuntsun ne saki kafarsa ne sai wannan tsakuwar ta faɗi to haka fasara za ta kasance shi yasa ba kyau an gane ko yawa to shikenan yace in ta bi karbu ko ya muku min tawil hadisi wa yutimmu ni'matahu alayka sannan kuma ya cika kokuwan ni'imar sa gare ka shine bin nubuwati dan ba wata martaba kuma sama da wannan zai baka annabta wa ala ali yaquba ka gani sannan kuma ya cika wato ni'imarsa a bisa iyalin yaqubu shine auladihi ƴaƴayensa kenan kaga nan bai ce bin nubuwati ba mufassir in ka lura da kyau wancan yace wai timma ne mata hu alayka bin nubuwati idan da su ma wannan zai raba masa annata sai ya fara cewa timma ne mata hu alayka wa ala ali yaquba sannan yace bin nubuwati ya hade su amma kaga sai wari yusufin bin nubuwati wa ala ali yaquba auladihi su ma ya kika ne masa gare su amma annabta su ba ita bace abu ne muktalafin fihi bainal ulama da yawa dai gayar abin da yake yanki shine dukkan su wayannan yaya duk abin da suka yi waliyan Allah ne tantagariya yawa waliyan Allah ne amsa maitin bi kai da abna'i yaquba akhahum wa kulluhum sulahu dukkan su auliya ne an gane ko to kaga wannan ma ya bamu wani karatu cewar mutum yayi mummunan aiki bai cire masa sunan mutumin kirki ba ma'ana mutumin kirki yakan yi mummunan aiki saboda haka kak a ga wani aiki gwajar a gurin wanda ake lissafa shi mutumin kirki aka suke faɗa wai mutanen kirki to kaga irin halin nasu duba abin da yi yanzu duk barna ta wuce wannan abin da za mu karanta na abin da suka yi yusuf nan amma kuma allah bai cire musu wannan siffa ta salaha ba saboda shi mutum mutum ne ba mala'ika ba saboda haka in mutumin kirki ne kawai mutumin kirki ne sawawun ko me zai maka ba zuwa za ka dinga yi da shi ba suna ta abin zai je muke zance dan kaga mutum marowaci baya bayarwa shi haka komai aka samu shi sai dai aljihunsa komai aka ba sai dai a tayi wali ne kuma in ka taba shi ku shiga rigima kuma da halara a to ai haka ne ai shi ma Allah yana yi yana yin haka kamun ce da almani'u emini ka buga ka buga ka buga ka buga ka buga to ai rigarsa ce ke sa ya bayan ta gwargwado yadda ya so kawai in kana da basira in kana da basira a cikin baiwa da hali shi za ka gani saboda shi ya gaya wa kansa haka shi wanda yake mawadi shi ne kuma mani'u saboda haka da ya baka wannan hakikan mudi ne ya baka dan ba zai tarayya da Allah a cikin wannan ba da ya hana ka wannan ma ne wani ne baka sai kuma ka kama rigima ka dinga jin haushi to ka gani to shi yasa kaga kai wayannan salaha su tana nan mutanen Allah ne yawanci abin da ba a gane ba kenan ya zama mutum kamar yanayin furin ma dan duniya waye su mutane sun fi gane wani ta a ce a cikin ka gani kamar maskana da haka yawa da nutsuwa wani gashi nan furfurfurfurfur wani bugagge ne ma abin wali ne kuma to an dai Allah yana son sa wali ne a gani to kama ta maha ala abuwaika kamar yadda ya cika ni'ima ga mahaifanka biyu ka gani min qablu tintin suwaye su sune ibrahim wa ishaqa annabi ibrahim da annabi ishaqa yanda ya cika musu ne ma zai cika maka kai ma inna rabbaka haqiqa ubangijinka alimun bi khalqihi masani ne da halittar sa hakimun fi sun'ihi bihim kuma gwani ne a cikin duk abin da ya yi musu na aikinsa gwani ne shi tabaraka wa ta'ala yana aje komai a mahallinsa saboda haka Allah ya zaɓe ka to لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين to ubangiji tabaraka ta'ala yace laqad kana fi khabar yusuf da haqiqa wato ayatu izinoni abin lura abubuwan lura sun tabbata fi yusuf a cikin labarin annabi yusuf wa izwadi da yan uwansa wahum su yan uwan nasa ahada ashara su goma sha ɗaya ne kaka ce ahadu asharu an gane wannan mabini ne ahada ashara su goma sha ɗaya ne kamar yadda muka faɗa kaga akwai yahuza asali kenan yahuza ko da yake su laraba suna cewa yahuda amma yahuza dai shine sunansa a can ainihin su a baraniyar yadda muke faɗa a nan kenan ko to yahuza shine babban sanan sai raudilu da sham'unu da lawi da rayyaluna da yashjura kamar yadda gaya ma wannan su shida su ne 'ya'yan layya yawa to kuma shi kenan kuma bayan rasuwarta kuma sai kuma aka ba shi kuma rahilu ita kuma rahilu 'yar uwarta ce har yau kanwa ta ce a kan yi haka ko ne ta rasu a bada kanwa saboda haka ka ba shi ita kuma sai ta haifa masa wato binyamin da yusuf ko su ne ko binyamin da annabi yusuf shagigan juna su kuma wayannan hudu su ne dan da naftali da jadi da ashir su hudu su kuma kamar yadda ka sani su ne ƴaƴan wayannan kuyangi nasa guda biyu to da shi annabi yusufin da su yan uwansa goma sha ɗin nan akwai abin lura akwai abin izina a cikin wato labarinsu lissa'ili na alhabarihim ga masu binciken labarinsu masu tambaya uzukur ka ambata rasulullah izi yayin da kalu su ɗan uwan na annabi yusuf suke tattauna a junan suke gaya wa junansu suke faɗa la yusuf wallahi annabi yusuf wallahi yusuf wa akuhu da ɗan uwansa binyamin shaqiquhu kenan ahabbu ila abina minna su ne mafi soyuwa zuwa ga babanmu daga gare mu duk taron nan namu wani hannun usbatun ga mu mu taro jama'a amma ji ya fifita su biyun nan a kan inna abana da fi balalin mubin a gaskiya baba ya kuskure a nan an gane yana cikin kuskure mubinin bayyananne ai ya bayan da za a kwatanta biyu da takwas bayan da za a kwatanta saboda haka nan da ya tsayaye nazari su sai aje ga abin nan wato shi hada yi danganta wa annabi kuskure a addini shine kufur yan gane idan a cikin lamarin addini hukunci na addini annabin Allah ya yi wani abu kace ya yi kuskure ko ya to wannan shine kufur kace bai yi daidai ba shine kufur wannan an gane kamar inkari ne na annabtar tasa in Allah ya faɗa abin da ya faɗa ga bawansa wannan shi ne ya isa ya faɗa sai ka karanta kai kawai ka wuce zancensa ne an gane amma kai ba dama ka ga wani abu ka ce annabi kaza ya yi kuskure a nan ba dama an ba haka ba mutum ya zame kira Allah ya shi mu an gane to suka ce shi ka gani ina ba da fi da lalin mubinin bi isa da hima alaina ta hanyar yadda ya fifita su a kan ukutulu yusufa abinda za ku kashe yusufin nan kawai a wuɗi rahuhu arda ko ku jefa shi can wata uwa duniya ya fita daga nan da ardin ba idatin kenan ya samu nisanciya ya halu lakum wajuhu abikum shi kenan kun ga wato fuskar mahaifinku sai ta kaɗai ta gare ku kawai ku zai fuskanta mana zuciyarsa kawai sai zama tana kanku ne kawai ku kaɗai an gane da an yi ƙubila alaikum shine ya fuskance ku wala yanka zika ligairikum ba zai waiwayi wani ku ba tunda ba wani wata kunu min ba'adi shi kenan a bayan kun yi wannan aiki na kashe yusufin autar yi ko kun kora shi zuwa can wasu ƙasashe masu nisa sai ku zamo kauman salihina mutanen kirki da an ta tubu shine ku tuba ga Allah kan aikin da kuka yi yake nan sai ya zama da cewa yanzu sai ku da babanku kawai kana qa'ilun minhum to sai wani mafaɗi daga cikin su sai ce shine yahuda duk gaba ki daya fi ta hankali mutum ne nutsatse mai hankali amma ka san abu wato sha'anin karfin zuciya yanzu suke in ta yin ƙurowa bawa to duk da haka shi yahuda shine yace la taqtulu yusuf ka ku kashe yusuf wa alquhu fi gayabatil jiddi to an dai kuma dai abinda za ku yi ku jefa cikin duhun rijiya ka gane idira hu fi ga yabatin jubbi ai muzlimin ko muzlimin bi'i can cikin duhun rijiya wa fi qira'atin bil jam'i yawa ya shine ga yabati eh a cikin dukkan rijiya eh wannan rijiya nan da kuka gani ku je ku jefa shi a cikin ta da cikin cikin duhun ta shine ga yabati din kenan yaltaqihu ba'du sayyarati sashin matafiya za su tsince shi eh shi kenan su tsiba su gaba da shi shi duk da haka ba yana nufin a kashe shi ba ne fatansa in yi shiga rijiyar ya samu wurin da zai matsale shi kenan a samu wasu su su jawo su fito da shi ko ya kwalma ihu ya abin da shi kenan a samu wasu fito da shi an gane in kuntum fa'ili na ma'aratin min tafriqin idan dai kuna son ku aikata kuna nufin ku aikata abin da kuke nufi inda na raba shi da ubansa to fa ka tafi bi zalika ku isu da wannan ya isa qalu ya abana ko
قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلأب وإنا له لحافظون قالوا سكت يا أبانا يا بابا ما لك لا تامنا وإن يسالي بذاك أمن شيمنا بني أكم تفدع النبي يوسف وجنكيو وإنا له لناصحون mu kuma su lalle mu masu kulawa ne da shi ita nasiha na gama yanda muka ɗauke ta a yaren mu nan ba ita ce kaɗai nasiha ba nasiha a ammu min zalika nasiha abinda muka ɗauka ka yi wa mutum amru bil ma'ruf ko wannan hayya al munkari a'a ba shi ne nasiha ba nasiha iradatul khairi kawai yayi duk abin da za ka yi na nufin sadar da alkhairi ga waninka an gane ko ne da nufin gangane na nufin sadarwa waninka da alkhairi shi ake cewa nasiya ta kowace fuska ne an gane saboda haka yanzu kulawa da shi kaga ita ce nasiha gare shi tunda yana yaro karami koma bayan su ko la qa'imu nabi misalihi za mu tsaya da abin da zai zama gyara ne gare shi arsilhu ma'ana gadan ka tura shi tare da mu gobe ila sahara'i mu tafi jeji narta'a mu je mu kiwo wani la'ab mu yi wasanninmu a can irin na wato su wasan su galibi a wani lokacin na koyan harbi ne ko kuma na tsere ne wannan shine musabaka da aka sani ta shari'a tun cikin annabawa an gane musabaka ta shari'a kenan musabaka dama manzo Allah haka ya faɗa tana cikin wato ko kibiya harbi kenan ko dawakai ko raƙuma tsere ke na wannan manzo Allah ya faɗa kuma ya aiwatar da kansa wannan musabaka ta yanzu da ake yi da aka kururuta ta a cikin al'umma to bid'a ce wadda zaka iya zaka iya ce mata bid'a muharrama saboda me saboda dalili wato ɗauke mutane suke babi ne na ibada karatun alkur'ani sai aka ɗauke shi daga nan aka mai da shi babin tijara ka cokan duk mutumin da yake musabaka yana yi ne don ko yana yi ne don ya getta bakin qur'ani ba wanda yake yi don haka shi ya sani kuma kowa ya sani kuma baya boye ba akan yi masa addu'a ma Allah ya bashi sa'a sa'ar da ya samu ladan Allah take nufi yawa ya sa'a ya ciyo wasu daloli ko riyalori ko wane ne to kaga saboda haka shi ne ta yawwa to kaga musabaka ba zai fi kace musabaka ba to kaga irin wannan abubuwan to su wasan nasu kenan narta'i wani al'ab bin nuni narta'i wani al'ab kenan wal ya'i yarta'a wani al'ab in suka ce bin nuni sun hada da su in suka ce kuma ya'i to shi suke dai fada waye a can ya ji ya kiwacinsa ya ciye-ciyensa na kayan marmari da waye kuma ya al'ab ya samu ya shakata ya wasa an gane fihi ma a cikin su guda biyu ai nan mai samu nishadi wani tafi muwataya wayan na lahu la mu masu kulawa ne da shi kana قال إني ليهزمني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قال النبي يعقوب يجي إني ليهزمني أن تذهبوا به ني تفيه كدشي أنا دامونا بأنا سو ka gani wa khafu lifiraki saboda rabuwar da zami wa khafu an ya kula huzbibu ina shayin kuma kada a samu wata kura ko wani kure je cinye shi almuradu bihi aljinsu duk dai abuwa masu farauta ba sai kurar ba kawai yana nufin dai a samu wata dabba dai ta zo ta kashe min shi wa kanat arduhum kasirata zi'abi kasar kan'ana a lokacin tana da yawan kuraye an gadon haka ya faɗa haka wa antum anhu gafil alhalin kuna marafkana gabaransa ƙalu
قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة منا إذا لخاسرون قالوا ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce laina kala huzibu aiko idan kura ta cinye su wani hannu usubatin muna taron nan gabaki daya a ce kuma kura a ina idan da hasu na aiko da mun zama tababbu kuwa haba ajizu na gajiyayyu ba arsalahu ma'ahu kenan ya tura shi tare da su ولما ذهبوا به فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون to ubangi tabaraka wa ta'ala yace falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u bakin sa ya haɗe tattara suka yi azama an ya ji aluhu bisa cewa su sanya shi fi ga ya ba jirbi a cikin dubban rijiyar nan jawabu lamma jawabin lamma din mahazufin a yi fa'alu zalika sai suka yi hakan kuwa suka cire masa riga mai duka na duka mai dunguri na dunguri mai kyara na kyara mai maganganu suna yi da waye da sauransu suna ana ta dai eh ai zai ka kira ranar da wata yanzu don sun ji labarin mafarkin ai sai da labarin yake ne ka gane ya gane da an naza uka sau suka cire masa riga ba da darbi bayan su masa duka wa ihanati wani mai takawa na taka mai dunguri na dunguri ka gani wai radati katili sun nafi kashe shi wa adlahu suka zira shi falan ma wasala ila nisfil bi'iri yayin da suka je tsakiyar rijiyar sun san tsayinta alƙuhu eh alƙawu sai suka sake shi ya fada idan ya fada ciki ka gane liya muta don ya mace fasa kada filma'i sai ya fada cikin ruwan rijiyar ɗindin sun ma'awa ila saharatin ya ji wani dutse sai tarar da kansa zuwa gare ka ya koma kan wannan dutse haka nan ya makale a jikinsa fanadau sai suka kwalla masa kira don su ji ko sun gama da shi ko da sauransa ba a ja bahun shi kuma sai ya amsa musu ya zunnu rahmatar mai na tsammanin kuma sun tausaya masa ne bari bari mu jin yana da zai mu mu waje da shi tun da yanzu ya an ga ya zai shiga taitayin sa an gane ina sai suka ji haushi ma da suka ji amsawar tasa fa aradu radahu bi sakaratin sai suka nafi su dauki wani katin dutse su kwamtsa masa yanzu wannan abubuwan wannan abubuwan kuma duk da haka salihai ne suka yi shi yasa wato mutane mu kyale bayan Allah wala tazdaru abdan ala ayyi halatin yakunu alaiha fasdalu bi huwaisati yawa kada ku rena bawa saboda kai da kake sura salaha yanda kake suranta ta yanda kake dubanta yanda kake to a gurin ka ne haka shi a gurin Allah ba salaha yawa aiki wannan mummuna ne yawa yana daga cikin wurare wanda suke mushkilatul qur'ani wanda suke masu wato abin da mutashabihi ne wuya gane ba wannan aikin na ikiwatu yusufa dan bai kama da aikin mutanen kirki ba to kuma gashi ya faru amma wannan abin izina ne a gurin mu diyan da ka ga mutum diyan da ya ga mutum yana shi da ubangijin yane shi da ubangiji ka gani fama na ahum yahuda har yau da suka dauko din za su kwanka masa yahudan nan dai shi ya hana su wa auhayna ilayhi mu kuma sai muka aike masa inda Allah fil jibbi yana cikin rijiyar nan wahaya hakikatin wahayi na hakika muka aike masa malaika ya gaya ma walahu saba'a asharata sanatan yana da shekara goma sha bakwai auduna ha ko ma bai kai sha bakwai ba yana dan yaro ta ɗiminan da ƙalbihi don nutsar da zuciyarsa duk wannan abin kana tare da mu saboda haka baka da wata matsala latu nabbi annahum bi amrihim haza akwai rana na nan tafi da za ka ba su labarin duk wannan abin da suke kai za ka gaya musu ku ne kai kaza ku kai kaza ku kai kaza da tsawon ku kai kaza duk za ka ba su wannan labarin ba na za ka yi rai kenan eh ba abu lafiya dau za ka fita daga cikin nan wurin an gane da tunar bi annan bi amri ma za bisa min inda wannan aikin nasu wa hum la yashuruna bika a lokacin ba su san da kai ba ba su san ba su gane ka ba halin in ba lokacin da za ka ba su labarin وجاءوا
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ubangi tabaraka wa ta'ala yake wa jawo abahum suka dawo baban su isha'an da maraice waqatal masa'i kenan ya bukuna suna koke koke kalu suka ce ya abana inna zahabna nastabiqu mu mun tafi muna wasan wato harbi narmi kenan wata rakana yusufa inda mata'ina muka bar yusufa a wurin kayan mu siyadina kenan fa akala huzi kura ta cinye shi amma da dumuminin lana ko da yake ba gaskata mu za ka yi ba walau kunna sadiqina ko da mun zama masu gaskiya ba za ka gaskata mu ba ko da mun zama gaskiya indaka masu gaskiya a gurinka la menene ne latta hamtana latta hamtana wala ko mun zama masu gaskiya tuhumar mu za ka yi bi hazin kisati a cikin wannan labari da mahabbatu yusufa saboda sanka da annabi yusufu fa kaifa wa anta tusi'u zanna bina to ballanta dama dama kana muna na mana zato ma da ma mun zama masu ko da muna da gaskiyar a gurin ka ka dauke mu masu gaskiya wannan dai labarin sai ka tuhume mu saboda san da kake to ballanta dama ma can ba mu bakin ki ne da mu ba a gurin ka to kaga yanzu an zo an yanka kuma wata ita ma yanzu wannan labarin ga baki ɗayansa ta ga ba haka yake ba kuma zo sun shirya shi sun faɗe shi to yanzu me za ka ce rigingimin sun yawa a cikin abin to amma dai bawa dai har yanzu dai Allah dai bai bar wata alaƙa ba tsakanin sa da shi eh bai musu ba abin da yake da nauyi a ce annabawa ne shi ne yake da nauyi yawa wannan a wannan surar ba zai samu ba zai samu ba gurin annabawa ne zagaya ko su ce ai sannan suna ma yara ma ba amma ba su annabta ba tukunna yawwa tun da ka ji manar sai wani al'ab zai wasanni ai ka san a cikin ƙuruciya ake an gane to shi yasa suka ce sannan to amma shi annabi Allah bisa al'adarsa baya taso da shi a cikin ayyuka na abin nan ko dai mu tsaya kan wajiyan ne dai ko yawwa amma annabtar ta yi nauyi da yawa a gane shi ne wa jawo alaƙami fi ko gidanin kalibin suka zo da wani jini na ƙarya a kan rigarsa mahalluhu nasibin ko wa jawo alaƙami fi ce shi ke nan nasiba ala zarfiyatu ne ko haifan kahu to shi ke nan nasiba ala zarfiyati an nasabance shi kan zarfiyanci wato wato waja'u ala qamisihi din ma'ana fauka qamisihi kawai shine zarafi din fauka qamisihi bidamin kazibin da jini na ƙarya zi kazibin ma'abucin ƙarya kenan shi jinin da an zaba huta halatan suka yanka wata yar akuya wa laddahu bidamiha suka cakuɗa wannan riga da jinin wannan wato riga wannan da jinin wannan akuyar wani wa zahilu sai kuma suka rafkana an shiƙihi gabanin su kyakketa rigar ga riga tsafiyar da take ko maballi bai fita ba amma kuma a cakuɗa da jini kuma kura ce cinye shi aji wato a ba hazalin bai yi ba zahilu ne zahilu ne na ma hazalu din yace zahilu suka shiga rafkana gabarin tsiyayya ga rigar wa qalu innahu damuhu kuma suka ce jinin annabi yusuf ne qala annabi yaqub yace da su lamma ra'ahu sahihan da ya ga riga ne duba ya ga riga lafiyayya ba abin da ya same ta kawai jini ya kaci ta wa alima kazibahum ya san ƙaryar su yace bal sawwalan lakum anfusukum amra bare zukatan ku ne kawai suka kitsa muku suka kawata muku wani lamari fa fa'altumun kuka aiwatar da shi bihi da da Yusuf fa sabrun jamil to ni lamari na tsakanina da Allah shi ne kyakkyawan haƙuri la jaza'ati ba zan yi raki ba an gani wa huwa khabaru mubtada'in mazidun kazan sabru akwai jamilu yawa idan aka yi ma kai haƙuri to kuma ka ja bakin ka tsinke an gani kai ta kai kuka gurin Allah to shine sabrun jamilun amma ko da sa haƙuran ya ce haɓa ai bai kyau samun ba ai kaza kaza kaza da su to ba kai ka haƙura amma ba jamilun ba ne haƙuran an gane wallahu musta'anu Allah shi nake neman taimakon sa alama ta zuku na bisa abin da kuka tsara kuka ambace shi eh ku sai da mana a matsu matsu a ba su guri eh ina da la alama ta zuku na ko eh yawa وجاءت سيارة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فعدل دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين الله تبارك وتعالى yace wajaat sayyaratu matafiya bisa al'adar sai suka zo wucewa ta gurin an gane shikenan min madiyana ila misra sun fito ne daga madiyana za su shiga masar domin harkar kasuwanci fa nazalu qariban min jibbi yusufa dama nan gurin zango suka sauka a kusa da wannan rijiya ta annabi yusuf shi yahuda abin da dama yake sa rage ne a samu tun da sun ana zuwa ana kaiwa da komowa a gurin ba za a rasa wanda zai fito da shi ba in ya so in aka fito da shi su can da shi kasar su kaga dai sun samu abin da suke nema kenan to shi kenan fa arsalu waridahum sai aka tura mai zuwa ɗebo ruwa ayari duka akwai mai wannan hidimar ko ina matafiya irin na da allazi yaridul ma'a liyastaqi minhu wanda zai je ya je inda ruwa yake ya samu su ruwan fa adla dalwahu ba sai saki gugarsa a cikin wannan rijiyar ba fil bi'ri fa ta'allaqa biha yusuf shi kuma annabi yusuf ya rinrike gugan kana mutane irin na da ba irin na yanzu ba tangan tangan karfafa ya bi abu ya ɗi nauyi nauyi haka nan ya bi jawo ce bari na gani wannan ne na samu a cikin rijiyar nan saboda haka fita Allah gabe fa a kharaja hu sai ya fito da shi wannan ma ra'ahu yayin da ya gan shi kala ya bushra ka gani ko ya bushiraya wanda ka karanta kenan ko wa fi qira'atin ya bushra qira'a bi kenan ya bushra ya farin ciki na ko ya bushira ya ke farin ciki taho ga abin ya zo ga abin farin ciki ya zo wani da'u ha majazun kiran farin ciki ba hakika ba ne dan ba abu ne mai rai ba farin ciki ba lantana ya taho din shi yake cewa majazi ai uhuduri ki halarto fa haza wa ciki ga lokacin ki haza gulamun ga yaro na samu bawa fa alima bihi ki wato yan uwan suna kusa suna yawan zuwa wajen rijiyar yawa musamman in sun ji matafiya sun zo wucewa saboda haka suna nan sai suka ji sai suka ga abin da ya faru dama duk wanda zai je ɗibar ba za su tsira ma ido sai suka ga abin da ya faru an gane ba a tauhu sai suka zo wanda ya ɗauko shi wa asar ruhu suka ɓoye lamarin annabi yusuf ja'ilihi da da'atan suna masu sanya shi suka mai da shi a matsayin kayan su kai bawon Allah yaron mu ne bawon mu ne gudu yayi gujewa shi muke tunima a shi kaga rijiyar ya fada bawon mu ne eh aka zo hayaniya ta shi da ba wani bawon mu ne ba mu abu mu zaka ko kuma mu siyar maka li an qalu shine suka ce haza abduna bawan mu ne a baka ya guje mana wasa kata yusufu haufan an ya katulu shi kuma nan da su je bakin sa ya tsuke dan kada ya karyata su karshe a miƙa masu shi su kashe shi an gane yayi shiru wallahu alimul ma ya'maluna Allah ya san duk abin da suke aikatawa wa sharawhu ya ce nawa za ku siya min da shi shi kenan suka siyar masa da shi ba uhu suka siyar da shi ga wannan shi ne wannan ɗiban ruwa bisa manin bakasin da ɗan kuɗi ƙanƙani tauye ita kara karya ba don ba nufin su kuɗin ba su dai ya bar ƙasar ga baki ɗaya shi ne nufin su kuma su ba za su tsuga kuɗi ba saboda ƙarshe bakin kuɗin za su ba don sun san kuɗin haram ne in kada abin yayi yawa an gane sun dai wancan abu amma ba za su ci kuɗin haram ba an gane saman ruhurri kenan da rahima ma'adudatin Allah yake yan kididdigagun siyasa ne haka in ka ce ma'aduda ishara ne zuwa karancin abu ka gane yanzu can da yake kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qabl da yace ayyaman ma'adudatin wato yan kwanaki ne yan kaɗan kwana talatin cikin ɗari uku da sittin ka dinga raki ce rana rana rana an gane to shi ne nan ma da rahima ma adudatin yan kididdigaggun siyasa ne ishirina au isnatain wa ishirina ko ishirin ne ko ishirin da biyu ba su wuce haka ba wa kanu su ɗan uwanan nasa sun zamo mina zahidi na fiye masu kyama a cikin wannan kuɗin ba san kuɗin suke ba an gane fa ja'ad bihi sayyaratu ila misra wa'annan matafiya suka zo da shi zuwa masar fa ba abun da zai wanda ya siye shi daga wurin yan uwan nan nasa ya siyar da shi maimakon dirhamomin kiddigagu suka koma da nanira dinari ishirin wazauje na ali da kuma wari biyu na takalmi shine faɗi wa sau bayani da kuma tufafofi guda biyu irin na misrawa aka ba shi aka yusuf وقال الذي اشتراه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو, نت أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله تبارك وتعالى يجي أغاني وقال الذي اشتراه من مصر wanda ya siye shi a nan kasan masa shine kamar da kuka sani kidifirul azizu ko yana daga cikin ministocin shi sarkin masa rayyanu wannan yawa shine yake ce masa kidifiru ya faɗa limrati ga matarsa zulaiha akrimi masuwahu wannan yaron ina so ki girma masaukarsa ne ki girma wato mazauninsa a nan cikin mu an gane akrimi masuwahu muqamahu inda na zamansa a gurin mu ko muqamahu wajensa wato matsayinsa a nan gurin mu a sa an yamfa ana ta yi wai amfani mu siyar da shi mu ci riba don wannan diyan da za mu siyar da shi riba da za mu ci ba kankare ba ne aunata shi ga wado ko mu riƙe kayan mu ya zama ɗanmu ni ta banninsa wa kana hasura shi ko za bakarara ne baya haihuwa an gane saboda haka yanzu ga ɗa Allah ya kawo masa har gida wa kazalika kamar yadda muka tseratar da annabi yusuf daga kisan nan da kuma cikin rijiyar nan muka tausasa zuciyar wannan mai gida nasa kirfirul azizin nan makanna li yusufa hakan nan muka bai wa annabi yusuf matsayi fil ardi a cikin kasan masar muka ya zama na kawai yana faɗowa bawa sai ya faɗo a cikin gidan sarakai a gidan sarakan ko ba su rike shi ba ba suka rike shi da saboda haka dai dan sarakai kawai muka muka yi masa tamkini shine babban matsayi kenan muka yi shi ga Yusuf a kasan masa an gane arzi misra hatta balaga ma balaga har sai da ya kai inda ya kai wani naj'alahu wani nu'allimahu ka gani makanna da yusufa fil arzi wani nu'allimahu domin kuma mu sanar da shi wato wannan to shine gashi nan zai magana wani nu'allima hu min tawil al hadis don kuma mu sanar da shi fassara mafarkai ta abirul ru'ya adafun ala muqaddare muta'alliqin bi makkanna ay linumallikam makkanna li yusuf fil ardi muka baiwa annabi yusuf matsayi a cikin kasar masar linu mallika hu domin karshe mu mai da shi zama sarki ma a kasar ya zama shugaba a kasar wani nu'allima hu adabi saboda an kace wani nu'allima a kan ne aka yada finsa makkan na li yusuf fil ardi wani nu'allima hu adafin akan me aka sai ce akan muƙaddarin ne mahazufin muƙaddarin shine linuman likahu domin mu mai da shi sarki a ƙasa yawa wani nu'allimahu domin ko mu sanar da shi tawilul ahadisi ka gane tabirin ru'uya kenan shine au ko ku alwawu za'idatun wawin kaman sila ce kenan kawai makkanna li yusuf fil ardi lunu allimahu min tawil al ahadith kenan fassara bi kenan wallahu galibun ala amri Allah ne rinjaye ne kan lamarin sa tabaraka ta'ala abinda ya nufa ba in dai ya nufa to ya zartu la yujizu hushayn ba abinda yake gagararsa walakin akasaran nasi bi yawa yawan kafirai la ya alamuna zalika basu san wannan ba wannan ma balaga ashuddahu yayin da annabi yusuf ya kai matuƙar ƙarfinsa wa huwa salasuna sanatan shine ya kai shekara talatin awwa salasun ko kuma ya kai shekara talatin da uku ɗayan biyu atena hukuma sai muka bashi wato iya aiki da ilimi an gane wa ilimin kuma muka bashi ilimin domin ita hikima yanda ake aiki da ilimi daban yanda ake aiki da shi daban kowanne sai ka koya duk inda ko ka haddace su tufatul hukami an gani ka haddace duk irin sulamiyatul zakaki duk littattafai na alƙalanci na musulunci ka haddace su in aka yi ka aje ka kujera alƙali shirme za ka yi mutane sai kwarai kuwa duk ka sani gaya ka kai sai dai kai fatawa amma ba kai hukunci hukuncin sai ka koyi yadda ake yin sa saboda haka ilimi daban yadda ake aiki da ilimi daban shine hikima an gane abinda yake haifar da fitina shine a samu malami ba hikima to za a samu matsala zai dinga kirɓa shirme ko ba za a zauna lafiya da shi ba shirme za a yi saboda ba hikima hikima shine yadda ake aiki da ilimi an gane yawa wani abin kana ji kana ganinsa mai kyau ne za ka rabu da shi lokacin bai ba kuma ga ilimi ya ce ka yi saboda abu ne mai kyau kuma ga shi lokacin din ya dace yanzu a yin to amma kuma akwai wata dacewa kuma da ta danna wannan dacewar Allah ta ka gani yawa ka gani yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo da Ka'aba yana sanar cewa Ka'aba bata hau kan kawaidi Ibrahim ba bata hau kan foundation din Annabi Ibrahim ba sosai amma ko da ya ci maka yana da ikon abinci a sauke ginin a mayar da ita kuma yana son haka amma bai ba sai ce laula anna qaumaki hadisun ahaduhum bil kufr ko laula hidisanu qaumaki bil jahiliyyati ko gashi nan dai lana qabtul ka'abata ko ubaraitu ala qawaidi ibrahim au kama qala alayhi salatu wassalam to irin wannan shi yake cewa hikima sai an koya maka to haka kamar alƙalanci yawa shi wanda yake da ilimi da karatu kawai gayarsa sai dai ya fatawa ya ce ga hukunci amma zartar da shi wannan kuma sai ya biya koyi alƙalanci an ya gane to shi ne mun ba shi hikima mun ba shi kuma ilimi ka gani ai fiƙi hamfiddi fahimta a cikin addini ƙabla an yi ba a sanadiyan tun ma kamun mu aiko shi a matsayin annabi waka zalika kama da zainahu kamar yadda muka yi masa sakayya ɗin na jizir muhusini na li'an fusiyin muke saka masu kyautatawa a cikin aikinsa duk wanda ya mai kyau zai ga mai kyau kada ya yana ta yana abin da wallahi in dai kai abin kirki sai ka ga abin kirki wannan tabbas hakan ki to ai shi ka misali ko ko koren da za ka mutu ne ka ga abin kirkin ba sannan ma ka fi son ba misali ɗan da za a zara numfashinka to ai alhamdulillah kaga to kuma gashi nan zai shiga kuma wata sabuwar rigima kuma wa rawa da tullati huwa fi baiti halin zamu tashi ya fito da da ولا أهدي أشرافك من شكيم ولا أهدي أمقتك من الله